إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يومنا نولي ودنبو توقني to yau muna uku ga watan rabi'un al-awwal hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1448 wanda ya daidai da 16 ga watan 8 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arrahikul maktum wannan shi ne karatunmu na na hamsin daidai ko? muna ci gaba da karatu a cikin awamilu sabri wa sabat abubuwa waɗanda suka sa musulmi suka yi haƙuri kuma suka tabbata akan imani da Allah subhanahu wataala duk da wahalar da suke sha to mun yi magana akan abu na farko shine imani da Allah subhanahu wataala sinadari ne mai ƙarfi imani da Allah in ya kama zuciyar mutum to mutum baya jin wahalar komi shi yasa mai imani da Allah bai jin wahalar ya tsaya tsakanin shi da Allah ya fitar da haƙƙin Allah cikin duke shi saboda imanin shi da Allah mai imani da Allah bai jin wuya idan an kira sallah ya bar duk abin da yake je masallaci ya sallah ko nawa yake samu mai imani ne da Allah zai zuba makudan kuɗi ya ta yakin haji akalla ya bada miliyan biyar ya kashe miliyan biyar wurin wannan aikin amma daɗi yake shi ga umara a kallon kashin miliyan biyu daɗi yake shi ya ji ya samu lada saboda mi saboda imanin shi da Allah saboda haka imani da Allah babban sinadari ne da yake tabbatar da mutum akan addinin Allah kuma yake sa mutum ya yi haƙuri akan addinin Allah duk wahalar da yake sha ko ba haka ba za ka samu mutum da safe bai kari ba har rana lokacin azhar kuma ya zo masallaci da yin wannan da wahala duk jikin shi ba karbi amma zai ibada to ga azumi wanda wani ba ya samun sahur wani wallahi waro-waro yake sha wani kunu ne za ya sha mai yami da kyar ba ya same shi wani gayan tuwo ne za ya samu wata shinkafa ce wani shinkafa gaya za ya samu amma kuma ya mai sahur da ita kuma ya wuni ya yi azumi ya yi sallah ya yi zikirin Allah ka gan shi da ƙarfin hali da komi mai yasa saboda imani da Allah wannan wahala ce wanda tsakaninka da Allah ne kake shanta ba wani ya gana ma ita ba to haka ba in wata wahala ce wani zai gana ma duk za ka jure duk za ka ɗauke ta ka yi haƙuri saboda mi saboda ka san Allah ta'ala ya fi komi to mun yi magana akan ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala mun fara magana akan nabiyu shine qiyadatun tahwi ilaiha al-afida jagorancin da zukata suke karkatowa zuwa gare ta shi ma ya taimaka malai yace ishtama'a thalathatu nafari jama'a uku mutane guda uku min quraish daga cikin quraishawa sun taru sun haɗu wuri guda daya wa kana qad istama'a kullu wahidin minhum ya kasance kowane ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku kowa ya yi saurare ilal ƙur'ani ya zuwa alƙur'ani cirran aɓoye an sahibihi daga an sahibai daga abin na abokansu guda biyu daga mutanen shi guda biyu mana kowa ya ɓoye inda biyun ba su gan shi kowa kai mi kake ta kai mi kake ta ba zala ahadum aba jahli sai ɗaya daga cikinsu ya tambaya abu jihar wa kana min ula'ikas talata wanda ya tambaya abu jihar ɗinnan ya kasance ɗaya daga cikin mutanen guda uku ya ce ma ra'ayuka menene ra'ayinka fi ma same ta min muhammad cikin abin da ka saurara daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ce ma ga samitu mi naji tanaza'na yace ban ji komai ba ƙarya yake ne gaskiya kaji ba abin da naji alali kuma to me zai daka ya kamata da kadan ji abin kawai shirme ne a tunaninka kawai ka bar wurin ba ka bar wurin ba sai da aka gani ka wai shi ne ke ce ma za su mai tumi na ji ba abin da ne tana zana ya ce mun yi jayayya nahnu mu wa banu abdi manaf asharaf da mu da abdi manaf mun yi jayayyan matsayi mun yi jayayyan daukaka at'amu fa at'amna sun ciyar mu ma muka ciyar mana sun ciyar da alhazai mu ma mun ci da alhazai mun ba alhazai abinci su ma sun bada wa hamalu sun dauka fa hamalna mu ma muka dauka mana mun dauki nauyi mun dauki wahala mun dauki biyan bashi mun dauki asara duk abubuwa irin waɗanda za ka yi ɗauka ka taimaki wani ya ce duk mun yi su ma sun yi kaga dai har yanzu daidai da daidai muke wa aqaw fa ataina mun bada su ma sun bada mana mun sun bada kyauta mu ma mun bada kyauta hatta idza tahadaina har lokacin da muka yi kankan da kankan muka yi abin nan kunnan doki alar rukab ko alar rakbi akan abubuwan hawa akan raƙumma war rakbu asfalan wa kunna kafarsai rihanin kuma muka zamanto kaman dawakin sukuwa au muna tsere kaman dawakin da suke gudu suna tsere rihan shine abin nan jami'i ne na rahan jingina to abin da ake azawa idan mutum ya tsere wurin tsere ya dauka shi ake cima mi ya ake cima rihan ladar da ake ajiyewa ce wanda ya zo na farko lambawan ga abin da za a bashi to sai da muka zamanto kamar dawakin da suke tsere an ɗora musu wani abu wanda wanda ya riga ya ɗauka ma'ana mun yi kunnen doki ta abin da suka yi muwa muna yi ana nan ana nan kalu sai suka ce lana nabiyyun yatihi alwahyu min as-sama'i muna da annabin da yake zo mana da wahayi daga sama kowa yake zo mashi daga sama cikin su ba nawa zuba na sai aka samu wani ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa mata nudriku hadi saraka wannan matsayin da ya samu ana mishi wahayi mu yaushe za mu kai wa gare shi can dai sun ba da abinci mun ba da sun dauki nauyin wahala kuma mun dauka sun ba da kyauta mun ba da kyauta to wannan shine ya gagare mu kama abuja na cewa hasada ce kawai tun da abin da suka yi muwa mun yi sun ce cikin su ga annabi mu kuma babu cikin mu wanda za a ce shi annabi wannan daraja wannan daukakar da wannan matsayi shi za mu samu shi wallahi la nu'minu bihi abadan suka ce wallahi ba za mu yi imani da shi ba har abada wala nusaddiqu kuma ba za mu gaskata shi ba yace ga ji abinda ya faru tsakanin mu ya ce in ba haka ba da babu wani abu tsakaninmu da za mu yarda da shi kawai mu karɓe shi wa kana abu jahalin ya komi kuma abu jahal ya kasance yana cewa ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna la nukazzibuka lalle mu ba mu kareta ka mun san kai mai gaskiya ne walakin nukaddibu bima jikta bi sai dai mu muna karyata abin da ka zo da shi ai kaga ba ai komai muke yawa kai na san ba makareci bane amma sakonka na karya ne ga kenan ya kai shi bai karya ba kuma yazo da sakon karya na san ba yi ba cinya ba kawo bayan ji ba haushi fa anzalallahu da Allah subhanahu wataala ya saukar da fa innahum la yukazzibunaka lalle su kafarai waɗanda suke karyata ka ba kai suke karyatawa walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun Allah ya ce sai dai azzalimai sune mushrikai inna shirka la zulmun azim suna jayayya ne da ayoyin Allah subhanahu wataala kaga dai wato hasada abu jihar ta yi tu ƙarara ya ce ba kai muke karyata ba amma abin da ka zo da shi muke karyata can kuma ya ce mata nudiri ku hadi yaushe za mu samun wannan matsayin da ya samu mu ma muna son shi yawwa in neman matsayi ke mu ma muna so ko kuma shi ma ya san ba ya samu ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tattara darajoji wanda bai tattara mu kowa su ba a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghamazahu sallallahu alaihi wasallam al-kuffar wata rana kafirai sun yi gamzin annabi sallallahu alaihi wasallam mana sun nuna shi yawan wata rana sun sun aibata shi ta hanyar mi ta hanyar sumbe ko ta hanyar nune ثلاث مرات هسوا سنة عيبة من ذا الله صلى الله عليه وسلم فقال في الثالثة أتكين شوني نوكو رسك عيبة تاشي سيما ذا الله يا معشر قريش يا كنت على قريش جئتكم بالذبح نازومك لينكا فأخذتهم تلك الكلمة سوى أن الكلمة تكامس حتى إن أشد ما عداوة har sai da mafi tsananin suka kiyaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yarfa'uhu bi asli ma yajidu indahu sai da kai yana taimaka ma Nabi sallallahu alaihi wasallam da mafi kyawawan abin da ya samu a wurin shi sakamakon mi dan kau abinda manzo Allah ya bada masa ya same shi saboda sun san manzo Allah ya magana su sai ta tabbata haka sai kowa sai ya rage abin nan shi wannan duk bayan mun karanta shi walamma alqaw alaihi sila jazuri lokacin da suka jefa jefa ma annabi alaihi salatu wassalam mahaifan raƙumma wa sallallahu alaihi sallama yana cikin sujada da'a alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya masa addu'a badaba anhum adh-dhahiku sai dariya ta tsaya kowa bakin shi ya kai a cikin dariya ta tsaya kowa baki ya cije wasawarahum alhamu wal qalaq sannan kuma bakin ciki da damuwa ya shiga cikin rayuwarsu wa aiqanu annahum halikuna suka tabbatar suka sakankance cewa lalle su halakaku ne wada ala utbata ibn abilab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga utba dan abilab falam yazal ala yaqinin min liqa'i ma da'a bihi alayhi bai gushe ba kan yakini daga gamuwa da abinda ya addu'a da shi akan shi mana ya tabbatar da cewa addu'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta canye shi hatta innahu hadda ma sai da ya kai hina ra al-asada lokacin da ya ga zaki qala sai ce qatalani wallahi muhammadun wa huwa bi makkah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kashe ni alhali yana makka wannan da mun yi shi baya wa kana ubay ibn khalaf ubay dan khalaf ya kasance ya tawa'aduhu bil qatl yana tsoratar da annabi sallallahu alaihi wasallam da alƙawarin kisan kai sai ya kashe manzo Allah fa qala shi manzo Allah yace bal ana aqtuluka insha Allah manzo Allah yace a ni dai za ni kashe ka da yardan Allah ka ba zan kashe ni ba falamma na ubayyan fi unuqihi yawm uhud lokacin da aka soki ubayya a cikin wuyan shi a ranar yakin uhud wa kana khadishan ghayra kabir ya kasance kamar dan suka ce aka yi ba babba ba an yage shi aka ya ga ba babba ba kana ubayyu yaqul bai mance ba to annabin da kasancewa an yama addu'a sai ta kama ka dan ba za ka ba da gaskiya da shi ba wajen shekara nawa tun makka ba a haka zo yakin wuri shekara ta nawa shekara ta uku kaga can wajen shekara ta biyar ne yake wannan abin to ga biyar ga ga takwas ga uku nawa kenan shekara goma sha ɗaya yana rike da abin yana nan yana sara yana ribi bakin gatari yadda abin da sai ya tuno da wannan addu'a to sai ka ba da gaskiya da shi ba kana ji ba ranar yakin wuri da aka soke shi suka ba wata babbaci kana a bayin ya kuli cewa ke innahu qad kana qala li bi makka lalle shi ya kasance ya gaya mana a makka ana aqtuluka dama tun makka ya ce mini sai ya kashe ba wallahi yace na rance da Allah basaqa alayya da zai mani tsargin miyau da tuba mani miyau da qatalan shi ya kashe tunda yace sai ya kashe ni ko to da zai mani tsargi na miyau ya toba mani miyau to mutuwa zani saboda ni saboda gaskiya shi idan da mai gaskiya ne dan me ba za ku bi shi ba wasa ya ci kuma ba kowane mai gaskiya yake iya samun irin wannan mu'jizan sai annabi da gaskiyan mutum ba annabi bane ya za ma tsargi ka mutu ya zai ma addu'a Allah ya karba ba lalle bane amma shi annabi mu'jiza ce tashi amma duk da haka nan sun ga mu'jiza sun ga haza amma sun kimi ka wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuna matukar taurin kan da ke ga mutanen Makka wa qala sa'd ibn mu'adh sa'd dan mu'adh yace wa huwa bi makka alali yana a makka yace li umayya ibn khalaf ga umayya dan khalaf yace laqad sami'tu rasulullahi صلى الله عليه وسلم يقول للي ناجم الله صلى الله عليه وسلم cewa Allah innahum lalle su ai almuslimi yana nufin musulmi qatilu kama su kashe kani yayin da alaƙi da zashi ya mata kuruji min badar yawa badar domin fita ranar yakin badar ishtara ajiwa da ba'irin bi makka sai da ya garji sai da ya tona ya bincika ya samu raƙumin da ya fi kowane raƙumi kyawu a garin makka wanda an tabbatar da in sai raza ya ba a tsere mashi nesa liyumakkina min al-firar domin in an samu daman gudu yawa ya gudu samu dama gudu da kyawu in ya tsere ba wanda ya zai karfe shi kayan nan taurinka ya kai inda ya zai mutanen da kunsan yan kaɗan ne kunsan ba su da yawa ai ya kamata tun da kuna tsoron cewa suna iya karya ya kamata kusan cewa su ne masu gaskiya kuma karyata ne wa qalat lahum ra'atuhu ma tashi tace mishi ya aba safwan tace kai abu safwan wa qad nasita ma qala laka akhuka al-yathribi kamance da abinda dan uwanka dan yasriba ma na cewa manzo Allah ya gaya maka tun ana maka qala sai ce la wallahi yace a wallahi ban mance ba ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariban ba abinda nake bi ba ce in dan tsallaka da su kusa ba tare da sun lura ba in warke in tahowa ce ya ce ba za ta nesa da ni ba nan kusa kusa za ni dawo ba kagadu wannan yana nuna taurin kai kuma yana nuna cikakken jagoranci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kowa da kowa ya sallama ma annabi na mawaka suka ce annabi kowa ya bi ina annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya sallama mashi ga kafirai suna ta bayani sun yarda da duk abin da ya gaya musu saboda ni saboda tsananin gaskiyar manzo Allah sallallahu da iya jagorancin shi da iya shugabanci yasa kowa ya mika waya gare shi sai dai wasu sun mika waya dan Allah wasu kuma me sun mika waya ba dan Allah ba dan ba yadda zaci walau aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa kara walai yurja'un saboda haka kowa ya mika waya amma wanda ya mika waya da Allah zai samun lada wanda ya ki mika waya ga Allah kuma ba dan Allah ba ya mika waya kaga ba da lada wurin Allah ba imani kina zai aka sai kana biyu هكذا كان حاله وحال أدائه صلى الله عليه وسلم haka dai halin makiyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance wannan game da makiya ne sun bi kawaya sun yarda da kirkin manzan Allah sai da da kyawawan halayen manzan Allah sallallahu Alaihi amma sahabu amma sahabban shi wa rufaqa'u da kuma ainihi abokan zaman shi wa qad halla minhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gare su mahallar ruhi wa nafsi matsayin rai da da da, zuciya balbala shi ne haɗe shi a yi ciki zaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya gurbin rai da kuma zuciya a rayuwarsu ma'ana kamar yanda rai yake ga jikinka zuciya take cikin jikinka to haka manzo Allah yake gare su ka san rai baya rabuwa da jiki zuciya ma ba ta rabuwa da jiki to haka suke ba su rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aje kasa wa shagala minhu kull makan alqalbi wal ayn kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shagalci daga gare su makan alqalbi wurin zuciya wal ayn da kuma wurin ijiya bana zuciyarsu ba ta tunanin kowa sai manzo Allah sa'annan idan su ma ba ta ganin kowa sai manzo Allah fa kana hubbu sadiq sai soyayya ta kasance yandafi'u ilai yana tunkurowa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam indifa almai irin yadda ruwa suke turowa ila al-hudur ya zuwa rami da ruwa ke neman wurin da za su kwantawa ko ba haka ba kasar ruwa suka taho suna neman inda za su tsaya wani suna neman wani wuri wanda za a yi tare shi wannan wurin ne suke yanzu ruwa da sun je gulbi ba shi kenan da sun je tamki ba shi kenan ba yawwa to haka soyayyar su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take wa kanatin nufusu sa'annan kuma rayuka sun zamanto ta tajazabu ilai ta tajazabu ilai tana jawuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in jizab alhadid irin yadda karfe yake jawuwa ila almagnatis ya zuwa ainihin kura kare da ba wuce na cewa magnatisu ko ko ba wuce ba ce larabci ne magnatisu wato shi ne kura karfe kura karfe ka samu dama je mai magana tana jawo harabuna yan kanana da mamanya wanda ka gaba ta jawo ba in yi zaba ta jawo za ka yi ta tafi in karfan na da nabi za ka yi ta taruga da gudu wurin shi ko ba haka ba da ka dan kara ta kari zai ga tana neman kurce ma to haka zukatan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kisguwa zuwa ga annabi sallallahu idan mu ya tashi da safe ba abin da yake so ya gani banda manzo Allah ba inda yake so ya je banda gidan manzo Allah abin da mutum yake yi sai ya je wurin in an kare sa nan ya je wani abu sai ya gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya jama ko wani sako da manzo Allah zai gaya musu na yau wanda Allah ta'ala ya aiko mashi me yasa saboda tsananin kulawa da abu babu wani wanda za a tashi da safe kawai kama gaban shi saboda ba su da masoyi bayan Allah subhanahu wataala kawo manzo Allah wa suratuhu hayuli kulli jismin ma'ana surar shi ta zamanto dukkan jiki gaba daya wa maghnatisu afidatir rijali sannan kuma kuran karyan da ke jawo zukatan mazaje ne ma'ana mutanen sun zamanto kamar kare shi kuma halaye da kyawun ɗabi'u na manzo Allah sallallahu sun zaman tobi yawwa ko da karfe su kuma su ne karafuna wa kana min athari hadha al-hubb daga cikin alamar wannan soyayye wattafani da kuma sai da rayuwar karar da rayuwar gaba ɗaya dan dan Allah subhanahu wataala da sa annabi annahum kanu la yardawna lalle su sun kasance suna yarda an tandakka anahu cewa a sassare masu a daddace wayoyinsu wayoyinsu goma kaman gari zaman to guntu guntu wala yuhdashu lahu wafrun shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a yaga mashi ba farcin shi akai wai ba za a dan yaga mai ita ba aw yushaku shaukatan ko kuma a aje mai kaya ya taka amma su sun yadda a karye gwiwoyinsu ma'ana sun yadda su mutu amma manzala ya ci gaba da rayuwa saboda tsananin mi tsananin soyayya da manzala sallallahu alaihi wasallama a shekaka akwai bangaren su musulmi dole yana su yana son annabi sallallahu alaihi ba wai yin koyi da shi shi kadai ne son shi ba ka so shi muna ganewa ko ka so shi kana jin kana son shi ba kana son kuɗi ba ko mutum ba ya son kuɗi kana son kuɗi kana son diya kana son mata kana son dukiyarka to so ake ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da waɗannan abubuwa ko ba haka ba ba saboda kana son su bane wa kake makan karuwa ko ba haka ba ka ga mutum da jikka goma wala amma ba ya sai naman dala hamsin ce yana saboda yana son abinci me yasa saboda kana son kuɗinka ka ga mutum da kuɗi sai sati bai ci nama ya ƙoshi ba yana da kuɗi wadatacce sati sai zo ya wuce sati bi ma kai rayuwar shi ma sai a daɗi ba ma cikin lissafin wani ya ci nama nama ne ya fi son kuɗin da nama akwai masu wannan to kaga ana so kenan to irin wannan so din ake so ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi so mai tsanani din ya wuce wannan son da kake ma abin duniyar ka waqi Abu Bakr ibn Abi Quhafa yawman bi Makka ko wuqi Abu Bakr an taka Abu Bakr dan Abi Quhafa yawman wata rana bi Makka ta a Makka aka take shi wa duriba darban shadidan kuma aka bige shi bugu mai tsanani dana minu ko utbatu bin rabi'a utba dan rabi'a yau kusa da shi bayan an bashi kashi an doke sosai kuma aka take mai wuya fajala yadribuhu sai utba din nan dan rabi'a yau kusa ya shiga bugun shi bina alaina da takalmi makhsufataini waɗanda suka takalmi ne suna da lawaika wa yuharribu mali wajhihi kuma yana goga su yana jijjuya su ga fuska abubakar yana shaba su haka kasan takalmin inda ake taka yana wane za a labatni abubakar kuma ya kwanta akan cikin abubakar hatta ma ya arifa ko ma yi urafu wajuhu mai amfi a sai aka kai ba a gane fuskan wato abubakar daga hancin shi mana ya dagu sosai ko ina jini ne jijjini ya ba ta fuskan wa hamalat banu taimin ababakirin fi thawb wato banu taim suka dauki abubakar a cikin wani zane hatta adkhaluhu manzilahu an sai da suka kai shi cikin gidan shi wala yashukuna fi mauti kuma ba su kokuntan mutuwar shi da yadda yadda ku sosai fatakallama akhiran nahar bai yi magana ba tun da aka kai shi sai ƙarshen wuni can bayan la'asar ya yi magana faƙar sai ce ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina manzan Allah da manzan Allah ya aikata yau ba nan ba na duk wahalar da yake duk bai damu da ita ba son manzan Allah ya mamaye zuciya cikin wannan jinajinan da ya ba ya tunanin kowa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ف ومسوا منه بألسنته وأذلوه saboda haka sai suka mai magana da harshe da harsunan su kuma suka zarge shi suka mai fada suka ce kai wani irin mutum ne kai kana cikin irin wannan yanayin baka da lafiya ko ina jini ne fuska kama ga ta nan duk gaba dai ta dabi suka zarge shi suka mai fada kai ta gangama na ka bari ka samu lafiya sun makamu sa'annan suka tashi wa ƙala li ummi ummul khair suka ce ma mahaifiyar shi ummul khair ɓangare ki kula da shi ki diba an tutsaye mihi shayan ki bashi wani abu na abinci au tasqihi yawo ko kuma ki bashi wani abu na sha mu dai mun tayyam tunda mun ga ana ta lafiya ki shi yana ta wani abu da ma'ana suna mamaki ba san irin yadda so yake ba falamma khiltu bihi ko falamma khalat bihi lokacin da ita ma mahaifiyar tashi ta kadaita da shi alahat alai sai ta talallashin shi ta ta matsa mashi wajala ya kul shi kuma ya shiga cewa ma fa'ala rasulullah mai manzala sallallahu alaihi wasallam ya aikata faƙalar sai ta ce wallahi la ilma li bi sahibika wallahi ba ni da ilimi ba ni da sani game da abokinka ban san komi game da shi ban san me aka yi ba me ba yi ba faƙalar sai ce izabi ila ummi jamil ya ce mammaki ta wurin ummi jamil bintin khattab ya khattab ya uwa umar dan khattab fasaliha an ki tambaye ta game da shi da Allah ke je ki tambaye ta ya maza Allah yake wa kharajat sai ta fito hatta ja'at ummu jamil har sai da ta zo wurin ummu jamil fa qalat sai ta ce inna ababakr lalle abubakar yas'aluki yace in tambaye ki an muhammadin ibni abdullah daga muhammadin an abdullah sallallahu alaihi wasallam قال سيدتي ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله تجي والله ني بنسان أبو بكر با وبنسان أنه محمد صلى الله عليه وسلم duk gaba ne ma ban san su wa in kunti in kin kasance tuhibbina kina san an azhabi ma'aki an azhaba ma'aki in tafi tare da ki ila ibniki ya zuwa danki zabtu sai in tafi qala ta ce na'am ina so saboda yana can ya matsa shi so yake ji labarin manzo Allah ba mazat ma'a sai ta zai tare da ita hatta wajadat abubakar har sai da ta samu abubakar shari'an gaya nan ya ba danifan yana cikin rishin lafiya rishin lafiya mai tsanani fadanat ummu jamil sai ummu jamil ta yi kusa da shi wa alanat bisiyah ta ainihin bayyana da kara mana ta yi kara bayyananniya wa ta ce wallahi inna kauman lalle mutanen da na luha minka suka yi wannan aika aikan gare ka la'alu fiskin wa kufri lalle fasikai ne kafirai ne mutanen banza ne mutanen wuyi wa inni la arju an yantaqim Allah laka minhum kuma ina fatan Allah ya rama maka abin da suka ma bai ce amin ba kala ya ce fama fa'ala rasulullah ce umu jamil ya ce mata mai mazala sallallahu alaihi wasallam yi in jin dai ba a mashi irin yadda aka yi mana ba kala ta ce hadi ummuka tasmau ga makaran tana jin kai kala sai ce fala shay'a alayki min ba ruwanki da ita ki gaya mani kala ta ce salimun salih manzala lafiya lauye ki bai da matsalar komi yana cin yana ci gaba da karantarwa fa qala sai aboka yace aina huwa yo yana ina qala tace fi dar ibn al-arqam yana gidan dan arqam yana ci ana ta karatu qala sai yace fa inna lillahi alayya lalle nayi ma Allah alkawari Allah azuqa ta'aman cewa ba zan dandana abinci ba wala sharaba sharaban ba zan sha abin sha ba au ati ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai na je wurin manzo Allah wannan hau mananta hatta atiya ba mahalna sauraka sai muka saurara hatta idza hada atir rajul hatta idza hada atir rijul har lokacin da kafa ta dauki mana lokacin da gari ya cit wa sakanan nasu mutane da suka kwanta kharajna bihi sai muka hito da abubakar yattaki wa alaihima ya dogara akan su ba ya tafiya hatta adkhalnahu har sai da muka shigar da shi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wurin manzo Allah sa ne ya samu kwanciyar hankali wannan misali ɗaya ne ba daga cikin misalan yawa daga cikin misalan da suke nuna tsananin soyayya da kauna da sahabbai suke mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi zaba a yi cin musu wanda yake cikin irin wannan halin me yake yi tuna banda kanshi shi su sabai sun yi makowa zarra sun wuce kowa babu wanda ya sai tafi su sun fi karfin kowa wasannan kulmana ya ce da sannu za mu ɗauko za mu cirato na wadir alhubbi abubuwa na su makaɗaita ɗaiɗaiku daidai kuma abubuwa na su wata bani da kuma ƙarar da rayuwa fi mawazi a shatta a cikin wurare daban-daban minadar kitabi daga wannan littafin wala siyama ma waqa ballantana ma abinda ya faru fi yawmi uhud a cikin ranar yakin uhud wa ma waqa da kuma abin da ya faru min khubaybin daga khubayb wa amsali da kuma ainihin makamantan shi to wannan abu na biyu kenan daga cikin abubuwa waɗanda suka ja hankalin safin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da ake masu basu mutane saboda manzo Allah ne aka bige aka bige shi aka mai kata kata aka mai jina jina amma saboda san shi da manzo Allah yayi nisa bai jin wannan abu wani ne sai ce ba ya ƙara zuwa in zamanin mu ne ko hawa sai ga mutum yayi rauni yayi sanyi da abin ya bari saboda mi saboda san ba irin nasu bane Allah ya kara azumta mu da sa annabi na uku ash-shu'uru bil mas'uliyya jin nauyin da aka dora mashi fa kana sahabatu yash'uruna shu'uran taman wato sahabbai sun kasance suna sani sani cikakke ash-shu'uru shine sani al-ma'rifa amma yash'uruna ala kawahilil bashar ma ala kawahilil bashar abinda yake akan kafadin dan adam shine kawahil jamo kahil min al mas'uliyati al fakhmati al dhakhma na nauyi shine mas'uliya responsible al fakhmati wadda take babba al dhakhmati rusheshiya babban nauyin da Allah subhanahu wataala ya dauka ya dora ma yan adam to sabai sun san da wannan sani cikakke wa anna hadhihi almas'uliyya cewa wannan nauyin da Allah ya dora ma dan adam la yumkinu anha al-hiyad kauce mata bayyuwa domin abu ne da Allah ya riga ya halice ka saboda shi ko ba haka ba nauyi shine inna aradna al-amana ala samawati wal ardi wal jibal fa baina an yahmilnaha وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والانحراف كوكما كركتشيوا بحال تكون هالي daga barin wannan nauyi da Allah ya dora maka tunda ka zo duniya da ka balaga wannan nauyi ya hauka in ka dauka da kyawu shi kenan ka je dauka ma ba wani abun gudu bane ba wurin tsira sai ka je wurin Allah Allah ce na nauyi da na dora maka da hutun yaki da kayan in ya huta ya dauke su babu makawa sauraka in baka yi ma sai Allah ya ce dan me baka yi ba in kuma ka yi Allah zai cewa yaya kai to sahabbai suna sanar da wannan wala awaqib to walhalu abubuwan da za su biyo baya allati tatarattabu waɗanda suke jerantuwa alal firar akan gudu an tahammuliha daga ɗaukar wannan nauyin ashaddu wa khamatan ta fi tsananin muni ta fi tsananin wahala ta gara ka ɗauka ka yi ƙoƙari fattakullah mustafatu ɗaurai ita duniya dama haka ne amma dai baka yi ibada ba za ka ji ka yi aikin banza kuma ita ibada babu wahala cikin in ka kalli wahalar da mutane suke akan duniya ibada babu wahalar cikin babu wata wahalar cikin ibada me wani wahalar cikin ibadar da za ka yi cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali amma za ka ga mutum ya ji ya bata lokaci ce wurin da kore fili ake da bulala ba gaira ba su sai ga an watsa mai bulala ko ba yadda za yi inda shi ya kawo kai shi duk zai kara faɗan kuma sai ka banza ga wuce ka je ka samu zunubi kuma an cada ma bula ko kuma a wata koraya da su taushe ko a je kuma wani banci ba kai da ba su bai amma masallaci za ka yi haka makaranta wurin wazi da za ka samu wannan wani a gani jihadin shaidan ga can wurin jihadin shaidan can za ka tabi ka ka ji ciwo ka kare amma nan wurin jihadin allah duk za ka samu rangwani samu sauki cikin natsuwa za ka zo ka gaurin wazi ba a kura wana kura wazin kasa ko wazin kasa da ke tara jama'a ka taba gana ana kura ana kore hiri sai da zan ce mutane a zauna a zauna babu wani mai bulala ko wani abu to saboda haka in ma baka dauka ba wahalar da ke jiran ka to ta bi tsananin wahala akan wahalar da ka bari nan duniya ba kai ba wa akbar darar kuma ya bi girman cuta amma hun fi daga abin da suke a cikin shi min al-ittihad na ainihin kama karya da zaluncin da ake masu wa annal khasarata allati talhaquhum kuma lalle asara da faduwar da za ta same su wa talhaqu al-bashariyata jam'a kuma ta samu ba mutane gaba daya ba da hadal firar bayan wannan gudun da aka yi ma daukan nauyin da Allah ya ce a dauka la yuqasu bi hal ba yadda za a auna shi kwata-kwata ta kowane hali alal mata'i abu sawalalu allati kanu wanda yawajihuna suke fuskanta su duk wata wahala da zaka sha wala dabul akhirati ashaddu wa abqa lalle azabul lahira ta fi tsanani kuma ta fi wanzuwa wala zabul akhirati akbar lalle azabul lahira ta fi girma domin ta azabar duniya karewa take mai dan lokaci ce in ta kai ta gawa sai ka mutu shikenan ba za a ci gaba da azabtar da gawar ka a ce ku ɗauke shi gobe ku je bata shi an gama amma lahira ba a mutuwa sun ma layi mutu fiya wa la yahya ta haka wahalar duniya ya kaɗanci in an kwatanta ta da wahalar lahira natija ta hazar ta hamul sakamakon ɗaukar wannan nauyin da Allah ta ala yake su ɗauka to saboda haka wannan nauyin da suke ganin Allah ya ɗora musu ya taimaka musu saboda suna ganin duk wahalar da za su sha sakamakon sun dauki wannan nauyin a basu kashi a azurfar da su a cutar da su duk abu ne mai sauki inda ba su dauki wannan nauyin ba abin da yake jira su ranar lahira ko ba haka ba na hudu al-imanu bil akhirah imani da ranar lahira yana daga cikin abin da ya tabbatar da sahabbai suka yi hakuri akan biyayya ga Allah da manzon Allah wa huwa mimma kana yuqawwi hada shu'ur shi imani da ranar lahira na ɗaya daga cikin abin da ya karfafi wannan sanin na nauyin da Allah ya dora musu ashur bil masuliyya sanin wannan nauyi da Allah subhanahu wataala ya dora musu wa qad kanu ala yaqini adama shi da wanda za a kawo yayi zahi waƙad gano ala yaƙinin jazimin lalle sun kasance a kan yaƙini wanda yake tabbatacce bi an na hum ya ƙomuna da rabbil alamin cewa lalle su wata rana za su je su yi sai gaban Allah su bane mutane wannan rana ce da kowa ke jiranta ko kuma rana ce da ke jiran kowa kowa sai ya je gaba Allah yau mai ƙomun nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su tashi tsaye gaban Allah subhanahu wataala ma da cin komi da kowa wa yuhasabuna kuma za a yi masa hisabi ala amali a bisa ayyukansu dukkiya kananan ayyuka wa jinniya da kuma manya komi da komi boyayyu da bayyananu sagiriya wa kabiriya kanana da manyan su duka da Allah subhanahu wataala ya bincike ka faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna bi ko yaya abin yake ko mun kankanta abin Allah ya ce sai mun zo da shi duk abin da kai na alheri ko yaya yake ko da mutum ne zai tambaye ka da Allah ina gidan wani ka ce ga yata alheri ne a ganin kare a jirgin rana da kyama karin littafin kare su karanta ko da abinci ne kake ci saura loma da wani ci da Allah ka taimaka mana wallahi zai wanci abinci sai ka mika mashi ya yi da loman daya ka ga dan kaɗan ne sai ka wanke rana da kyama ko da mutum ce ka taimaka mana yana neman taimako da Allah ka ce wallahi babu komi aljihuna neman taimako yake nake ka goma sha biyar ko ishirin ka ce wallahi ba ne da komi da Allah ka yafi ce koyaya ne ce wallahi ba ne da komi dala biyar ce aljihuna ce na gode ka ba shi sai ka gani ka ga alherin yan karin cikin abin da yake nema wurin ka sai kuma ba ka da kai ma alheri dai koyi haka ma sharri duk sharrin da kai ko mun kankanta shi ranar alkiyama sai ka gane shi matukar dai baka tuba ba yana nan ba za a goge ba to sahabbai sun yarda da cewa sai an yi musu hisabi akan kowane aiki wanda ya goyi da wanda ya bayyana karami da babba fa in ma ila naimil muqimi to ko dai su tafi zuwa nema wadda take da wamammiya nema ta dindindin wanda ba ta kare ba innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun kaji wa imma ila azabin khalidin ko kuma ya zuwa azaba da wamammiya fi sawa'il jahim a cikin tsakiyar wutar jahim dama dai ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id wa min shaqiyyin wa sa'id wa kanu suka zamanto yaqbuna hayatahum suna karar da rayuwarsu bainal khawfi war raja'i tsakanin tsoron azaban Allah da kuma kwadayin rahama Allah yarjuna rahmata rabbihim suna fatan samun rahama Allah mahalicin su wa yakhafuna azabahu kuma suna jin tsoron azaban Allah wa kanu sun kasance yutuna ma'atau suna bada abinda suka bada wa qulubuhum wajilatun bukatansu suna firgice suna cike da tsoro annahum ila rabbihim raji'un cewa lalle su masu komawa ne zuwa ga Allah mahaliccin su kaji mutanen kirki ne ba bayan Allah ne waɗanda suke abin da Allah amma tsoron azaban Allah suke ba haka mutumin kirki yake ba ka saban Allah Allah ya tsare ka daga duk wani saban Allah wanda zina luwaɗi sata zalunci cin amana yaudara ƙarya duk wani abu da Allah ba shi ba kai ci abin da ba a rasa to kanka zan ki tunanin kai abin nan koyo aka mutu da kai insha Allah kai kamar wannan bayan Allah tsoro suke tsoron gamuwa da saboda ba san me suka yi ba sabon da suka yi Allah ya karba ko bai karba ba tsoro suke shi amma kai kana nan kana ta tunanin ma lada wani da wani sanu da yake da hukuma sun kirga lada shi to wani baka gani abubuwa guda biyu ke hada bai ce in azumin arba ya yi daidai da litinin to akwai ladan litinin da kuma akwai ta shi abin da kai ibada aka ce ba cewa kai ka sa kana lissafa abin da ka ba eh ibada bauta ma Allah to mutum sai zage tunanin wannan ko kuma ka zo masallaci kana so ka yi raka tsara alfajir kuma ga mi yawa ga tahiyatul masjid to duka an hada a baka lokaci ya kure daidai lokacin raka a bike gare ka liman zai zuwa tare sallah in kai da kadar fajar ina ita ba ta yi zama sun tashi da cikin kowace sai mu ta wannan lissafin abinda ake so ka bauta ma Allah kawai ka bauta ma Allah kai batan Allah ya karbi wannan ibada da kai ma Allah subhanahu wataala ba kai ta lissafin lada ba yawo yanzu karatun Qur'anin da ne bari in kirga an ga harafi nawa lada dubu goma kenan na samu da wace ma an baka waye ce ma Allah ya gaya mana cewa na baka lada kwanan kuma ka mala'ika ya baka labari cewa annan ladar da yake bada kai ma an baka ka ji tsoron Allah kai ba dan samun rama Allah da wannan karatun kuma ka ji tsoron azaban Allah haka ake su ka da biyu to sahabbai haka suke wa kanu ya'rifuna sun kasance kuma suna suna sanin cewa annad dunya lalle ita duniya bi azabiha wa na'imiya da azabarta da nemata la yusawi janaha ba'udha bayin daidai da fikafikin abin nan sauro iyan bil asra ma kwatanta da lahira duniya da abin da ke cikin ta kam in wahala ce to wahalar lahira ta azabar jahannama ba komai bace in ka kalli wahalar duniya domin ita wahalar duniya ka kwanta ka tashi kai yawo in ma rishin lafiya ce Allah ya jarrabe ka da ita wadda ta kada ka kana dai da rai kuma inda kake ba wuta bace ko ba gaba ko dakin ka daki ne na zana ko daki ne na na kasa ba sanyi ba ka da AC ba ka da fanka ba sanyin da yake kawo ana ma fita matar ka ta zo in ta ga kana zuba ta binci ma fita to a wuta wa zai ma duk wahalar da ke akwai jahannama ko kuma nan duniya ɗan kaɗan kaɗan ce ba ta kai ba ta kai fukafukin sauro ba a kan wahalar lafiya haka daɗin duniya da yadda ka ji shi ɗan kaɗan ne ɗan yankin nan ne to sahabbai sun yarda da haka wa kana hadhihi al-ma'rifatu al-qawiyya wannan ilimin da ke gare su ilimi wanda yake mai karfi to hawinu lahum ta kasance tana saukaka musu mataibar duniya wa halin duniya tana jin wahalar duniya ba komai bace wa mashaqaha da walalin duniya wa mararatuha da kuma mi mararatuha da kuma dacin da ke akwai cikin rayuwar duniya hatta lam yakunu yaktarithuna laha har sai suka kasance ma ba su damuwa da duniya wa yalquna ilaiha balan kuma ba su jefa hankalin su zuwa gare ta ma'ana ba su tunanin duniya abin da ya dame su da ita saboda sun san ba komai bace ma'ana in ta samu za su karbe ta in sun rasa ta kuma ba za ga mutum yana bakin ciki ba yana damuwa yana jin kamar ya rasa komai ba saboda sun san duniya ba komai bace la tusawi inda Allah janaha ba'uda to wannan yana daga cikin abin da yake taimaka ma mutum ya tsaya ya bauta ma Allah subhanahu wataala ya rena duk wata wahala da yake cikin addinin musulunci na biyar alquran alquran alkarim shi ma ya taimaka wa bi hadhihi alfatarat alasiba a cikin irin waɗannan lokuta masu wuya arrahiba masu ban tsoro alhalika masu tsananin duhu alhalika shine duhu alhulku shine mi azulma duhu da ha ba kaga in baka iya bambance tsakanin ha da ha ba sai ka ce hallakaku na halika ne bil ha da ha karami ne ba da ha babba ba akwai littafin sharif wa baba tanwir al-hawalij tanwir al-hawalij haskaka dufai yawa fi sharhi muwatta الإمام مالك تا إمام السيوطي سننتجنا الحوالك كانت تنزل الصور سوروري سنكسن جيسنا سبقوا والآيات لكما آيوي تقيم الحجج سنة سيد حجوتي والبراهنة دكما دليلي على صدق مبادئ الإسلام أكن قسكي منفوف الدين المسلمين allati kanat ad-da'watu taduru hawlaha wanda da'awar musulunci ta kasance tana kewayawa gefanta to qur'ani ayoyi da surori suna sabka bi asaliba mani'a da ainihi hanyoyi mani'a waɗanda suke tsararru khallaba masu ɗaukar hankali wa turshidu al-muslimin kuma tana shayar da musulmi ila ususi ya zuwa ainihin ka'idodi da dokoki ƙaddar Allah wanda Allah ya ƙaddara an ya takawwana alaiha ya gina a kanta ya azamu mafi girma wa arwa'u mafi ƙayatarwa mujtama'in bashari fil alam al'umma ta bil adama a cikin duniya gaba ɗaya wa wal mujtama'ul islami sunni al'ummar musulunci watuthiru masha'iral muslimina kuma tana motso ilmummukan musulmi abinda musulmi ke ji wa nawazi'ahum da kuma dabi'unsu ala sabri akan yin hakuri wattajalludi da kuma juriya tadribu lidhalika al-amthala ayoyin da surorin suna buga misalai ga wannan wa tubayyinu lahum kuma suna bayyana masu ma fi abin da ke cikin min hikam na hikimomi Allah ta'ala ya ce amma hasibatum shin ya ku musulmi kun yi tunani kun yi tsammani kun yi zato an tadkhulul janna za ku shiga aljanna haka da salin hali walamma ya'tikum alhali har yanzu bai zo maku ba matalul ladina khalaw min qablikum irin misalin waɗanda suka wuce irin rayuwar da ta same su ta wahala matsatuhum albasa tsananta tsananta sun same su tsanani wabbarra'u da cututtuka da sun same su kuma su ma masu imanin ne musulmin ne masu ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala amma la jarrabe su da irin wannan rayuwa hatta wa zulzilu kuma aka kirkiza su hatta yaqulu ar-rasulu har sai da manzan da ke tare da su ya kai yana cewa wallazi na amanu ma da waɗanda suka ba da gaskiya tare da shi mata nasrullah yaushe taimakon Allah ne zai zo saboda wuya ta yi wuya manzon na faɗi muminan da suka yi imani da shi su ma suna faɗa maka yauke za a samun taimakon Allah ala Allah ya ce ku saurara inna nasrallahi qarib lalle taimakon Allah yana nan kusa ma'ana Allah ta'ala ya bayyana cewa ba yadda za a mu shiga aljanna sai mun sha guda dama sai an sha guda ake shan dadi irin abin da ya samu magabatanmu sai ya same mu sa'an nan ne sa'an za mu shiga aljanna kuma Allah ce alif lam mim a hasiban nasu shin mutane sun yi tunani sun yi tsammani da zato an ya kulu amanna an yi traku sun yi tsammani a bar su an ya kulu amanna su ce sun ba da gaskiya mun ba da gaskiya wa hum la yuftanuna ala ba a jarrabe su ba ya an jarrabe ka sakamakon ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya jarrabe ka laqad fatanna alladhina min qablik Allah ya ce lalle mun jarrabe waɗanda ke gabanin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah ya ce lalle Allah ya bayyana waɗanda suka fara gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibina kuma sai da Allah ya bayyana waɗanda suka makaryata kama kana tilka al-ayat kama yana waɗancan ayoyi suka kasance taruddu ala iradatil kuffar suna mai da martani akan abubuwan da kafirai ke kawowa wal mu'anidina da masu taurin kai masu adawa raddan mai da martani mufhiman wanda ke sa a shiru wala tubqi lahum hilatan ba za ta raga musu wata dabara ba thumma tuhaddiruhum marratan sannan ayoyin tsawace su wani lokaci an awaqiba wa khima daga ainihi abubuwan da za su biyo baya waɗanda suke munana in asarru ala ghayyihim wa inadihim in sun dadi akan ainihi kin jinsu da kuma taurin kansu fi jala'in a cikin bayyana wa hugohin da tsananin fitowa karara musladilla ayoyin suna masu kaba dalili bi ayyamillah da nemomin Allah subhanahu wataala da kwanakin da Allah ya kama waɗansu al'ummomi da su wa shawahidin tarikiya da kuma shaidu na tarihi allati tadullu ala sunnatillah waɗanda suke nuni akan sunnar Allah subhanahu wataala fi auliyai a cikin masoyan Allah wadayi da kuma sunna Allah a cikin makiyan Allah wato da tsibin maraton wani lokaci kuma ayoyin suna tausasa musu suna tausaya musu wato addi haƙƙar tafihim suna ba da haƙƙin fahimtarwa wal irshadi da shiryarwa wata tauji da fuskantarwa hatta yansarifu domin su dawo amma hum fi daga abin da suke a cikin shi min ad-dalalil mubin na bacewa wadda take bayyananniya wa kana alquran yasiru bil muslimin alqurani ya kasance yana tafiya da musulmi fi alamin akhirah a cikin wata duniya ta daban wa yubassiruhum kuma alqurani yana lurantar da su min mashahidil kauni daga ainihin ganin halitta shine mashahidil kauni wa jamalin rububiyya da kuma kyawun aikin Allah wani lokaci ƙur'ani yana cewa su diba su gani su kalli sararin halitta mana su kalli sama su kalli rana su kalli wata su kalli taurari nan ƙasa kuma su kalli mi itace su kalli duwatsu su kalli ruwa su kalli tsuntsaye kala-kala ga su nan tsuntsaye kala-kala daban-daban daban wanda ke kusa da mu ma za ka ga sun yi guda ɗari kuma kowane tsuntsun ka kalla da kan yake da ɗan goshi sa'annan ga dabbobin gida ga dabbobin daji ga kwari nan kala-kala waɗanda suke abin so da waɗanda suke abinci ko ba haka ba kai kwarin da in kagan cikin gida ba ka damuwa ko wanda in kuma kagan su to gidan ma ba ya shigowa in ka ga maciji gidan ka yaya kaga ai ba ka shiga gidan sai ka sai ka nemo ma amma waɗanda za su kama ma waɗanda za su kama ko kuma waɗanda suke da yadda za su hidda shi daga cikin gidan kai dai ba za ka je kai aikin kai kadai ba ko ba haka ba amma irin su kunama wannan sai ka kore su saboda karama alhaki ce to Allah subhanahu wataala yana nuna musu cewa Allah ta'ala ya yi halittu da dama ga sunan su kalla domin su kare imani kuma aikin Allah aiki ne kyakkyawa mai birgewa wa kamalil uluhiyya da kuma cikan aikin bauta ga Allah subhanahu wataala wa atharir rahma da kuma alamomin rahma war rafa da kuma alamomin tausayi wa tajalliyatir ridwan da kuma ainihi bayyanan yardan Allah subhanahu wataala ma yahinnuna ilayya haninan abinda za su ainihi karkata zuwa gare shi karkata cikakkiya za su so zuwa gare shi soyayya cikakkiya la yaqumu lahu ayya aqaba wanda duk wani abin da zai kawo cikas ba zai tare su ba ba zai tsaye hana su ba wa kanat fi tayyadil ayat ya zaman do a cikin wato naɗe-naɗen waɗannan ayoyin khitabatun lil muslimina akwai maganganu ga musulmi biya a cikin waɗannan ayoyi Allah ta'ala na cewa yubashiru rabbuhum bi rahmatin min wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim Allah ta'ala malicin su yana musu albishir da samun rahama daga Allah da kuma samun yarda daga Allah da kuma aljanna wanda ta su ce suna da a cikin wannan aljannan nema dawwamammiya ba ta karewa kaga wannan Allah subhanahu wataala tausasu zukatan mu yake tausasu zukatan bayan Allah yake a cikin wannan aya ina maka albishir cewa da abin da kake yi ka yi hakuri akwai ranar da zaka sha daɗi ka rabu da duk wata wahala ta duniya da kake cikin ta wato sawiru lahum surata adai kuma tana suranta musu suran makiyansu min al-kafara daga cikin kafirai al-qurati waɗanda suke azzalimai masu taurin kai masu wuce iyaka azzalimina masu zalunci yuhakamuna cewa za a yi musu hukunci ranar kiyama wa yusadaruna kuma za a kwaci ke su za a karbe ke su a kai su lahira ثم قال سألنا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر الله yace ka tuna ranar da yushabuna za a sha su ga kasa fin nar kasa wuta ala wujuhin abu sabuskokin su ana ce musu doko masa saƙar waɗanda na azaba wutar saƙar sakamakon mi sakamakon bijirewa ku da taurin kanku da rishin imanin ku da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ga aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen karatun mu na insha Allah wala ba ta Allah subhanahu wataala isa albarka cikin abin da muka karanta da daidai kuskure kuma Allah ya bi mana Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya Allah ka shahi mana hawayen mu Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ci maka mai albarka ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka ba mu aiki ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wani Allah ka ba mu kasuwanci mai albarka sa mu kare da duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin